الحمد لله رب العالمين خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد ذكر ابن القيم أن مفتاح الجنة التوحيد وقال رحمه الله فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي كلمة النجاة التي من قالها مخلصا نجا من النار وفاز بالجنان وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه أي عند اهتباره وخروجه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له قيل والمراد أن يقول الشهادتين وليس كلمة التوحيد فقط وكلمة التوحيد علم على الشهادتين فتشمل الشهادة, فتشمل الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة عباد الله والتوحيد في اللغة معناه إفراد الشيء عن غيره أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفاصيل على سبيل التفصيل النوع الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق أي أنه لا خالق ولا رازق ولا مهي ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى النوع الثاني توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه بأن لا يؤبد إلا, إلا الله سبحانه وتعالى لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا يحج ولا يؤتمر ولا يتصدق إلا لله سبحانه وتعالى يبتغى بذلك وجه الله تعالى وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات بمعنى أننا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كان سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك وكذلك نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم رحيم سميع بصير يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويغضب ويؤطي ويمنع ويخفض ويرفع عباد الله وقد بين العلماء أن مفتاح الجنة إنما هو توحيد الله جل وعلا وتحقيق لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي من قال لا إله إلا الله مؤتقدا معناها آملا بمقتضاها إجمالا مخلصا في الإيمان بترك الشرك وفي الطاعة بترك الرياء ولذلك بين أهل العلم أن مجرد النطق بكلمة التوحيد لا يكفي ما لم يصحبها اعتقاد جازم وإلمام بفقه بفقه معانيها وإحاطة بأركانها وشروطها فلا إله إلا الله كلمة عظيمة من قالها ومات عليها دخل الجنة ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل لها, بل لها معنى بل لها معنى ولها شروط ولها مقتضى فمعنى لا إله إلا الله ألا, ألا معبود بحق إلا الله وأما شروطها فهي سبعة جمعها العلامة الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وأما مقتضاها فهو أن يؤدي أركان الإسلام ويلتزم بهذا الدين ويلتزم بهذا الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينقوى ما سأل بركة تاكن خطبر متيو إتشي مبوء إنجلا الجنة شين توحيدي aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadi gida na ni'ima na dawwama ga bayin da suka bi abin da ya shar'anta ya halicce su domin sa to mabudin wannan gidan aljanna shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala cikin haƙoƙin sa yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin halittu baki daya wanda ya halicce mu domin mu bauta masa ya umarce mu da kadaita shi cikin ibada da kadaita shi cikin da'a sannan lallai na shaida babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya cikin kadai ta kansa da Allah ta kansa kamar yadda bai da wani abokin tarayya cikin ayyukansa na shaida lallai Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan haka ya ku yan uwa masu albarka lalle babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama ya faɗi cewa mabudin aljanna ita ce tauhidi malam yake faɗi cewa lalle tauhidi shine farkon abin da ke shigar da mutum cikin musulunci kamar yadda kuma shine abu na ƙarshe da mutum ake so ya bar duniya da shi ya ku bayin Allah annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nasanta mana cikin hadisi cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk mutumin da ya zama karshen zancensa karshen kalmarsa da ya faɗi a duniya ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah to wannan ya ma shiga aljanna kawai kaddara masa kawai kamar yanzu haka yana cikin aljanna da haka ya ku bayin Allah wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce ake kiranta da kalman tauhidi ita ce ake kiranta da kalman tsira ita ce dukkanin mutumin da ya faɗe ta da ikhlasi tabbas wannan ya tsira ya kubuta daga azabar wuta ya rabauta da samun aljanna gidan rahama lalle ya zo cikin hadisi manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi cikin hadisi cewa dukkanin mutumin da ya kasance ƙarshen kalmarsa ai yayin da ajalinsa ya bujuro masa alamun mutuwa ya zo gare shi yake shirin fita daga wannan duniya da muke rayuwa a cikinta ya zamo ƙarshen kalmarsa shi ne la'ilaha illallah manzan sallama ya ce wannan to ku sani da halal janna ya ma shiga aljanna abinda ake nufi da la'ilaha illallah a ma'ananta shi ne ai babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan kalma su ne waɗannan kalmomi na shahada guda biyu ba ana nufin kalma ce guda ɗaya mutum da ya ce la ilaha illallah ya takaito a nan ba a abal kalma ce ta tauhidi amma alami ce akan shaidawa guda biyu wanda ta kunshi shahadatu Allah ilaha illallah sannan kuma ta kunshi shahadatu anna Muhammadun Rasulullah kenan mutum ya shaida babu wani abin bauta daga bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai wannan ta fuskan tauhidi kenan da kuma shaidawa lallai annabi Muhammad manzon Allah ne da Allah ya aiko shi da manzanci wajibi ne mutum sai ya gwaba waɗannan ababe guda biyu wanda suke ɗaukan ma'anan abu guda ɗaya ya ku bayin Allah lalle ma'anan abinda ake nufi da tauhidi a yare na larabci shine mutum ya ɗayanta wani abu guda ɗaya ya ware shi daga dukkanin waninsa ya zamo shi yana nan shi kaɗai ba a yadda ba ba da ka tara shi da waninsa ba ma'anansa a wajen malaman shari'a ma'anan tauhidi a wajen malaman musulunci malaman shari'a shine kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da ibada wanda wannan tauhidi a bisa rarrabewa malamai sun nau'anta shi zuwa nau'i uku nau'i na farko shine tauhidi na ayyuka da Allah subhanahu wata'ala yake yi wajen gudanar da duniya shine wajibi ne bawan Allah ya kadaita Allah subhanahu wata'ala ya yadda Allah ta'ala shi kadai shine yake yin halitta ya yadda shi kadai shine mai azurtawa ya yadda shi kadai shine mai gudanarwa ya yadda shi kadai ne mai rayawa ya yadda shi kadai ne mai kashewa ya yadda shi kadai ne mai jujjuya halittu baki ɗaya yake gudanar da su kenan dai abin da ya zama wajibi ga kowane bawa in yana so ya zama mai tauhidi musulmi na gaske to wajibinsa ne ya sani cewa lalle babu wani mahalici kamar yadda babu wani mai azurtawa kamar yadda babu wani mai rayarwa kamar yadda ba wani mai safan mutum da cutuwa kamar yadda ba wani mai iya amfanar da mutum sai Allah subhanahu wata'ala wannan shine ake kira da tauhidin rububiyya ka yadda dukkan waɗannan ayyuka ba wanda ya yi su in ba Allah madaukakin sarki ba kuma cikin ayyukan nan in zai yi baya neman shawarin wani baya jiran umarnin wani kuma baya duba menene dangantaka tsakaninsa da wani domin ba ruwan shi da wani tsakanin abin da yake bambanta tsakanin wani da wani cikin bayinsa shine abin da ke tsakanin abin da ke cikin zukatan mutane na tsoron Allah jalla wa ala da kuma ayyukan da suke yi na kiyaye shari'arsa da haka dukkanin waɗannan ababe mai yin su kawai shine Allah shirka ne mutum ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya kai su ga wani Allah yana so wani Allah ya masa waɗannan abubuwa wani ya ji a zuciyarsa akwai wanda zai iya halittar wani mutum ba Allah ba ko ya halicci wani halitta wani ya ji cewa akwai wanda zai iya azurta shi ba Allah ba wani ya ji cewa akwai wanda ya isa gudanar da al'amuransa ya sarrafa shi ba Allah ba wani ya ji cewa akwai wanda zai iya rayar da wanda ya mutu ba Allah ba wani ya ji cewa akwai wanda ya isa ya kashe mutum ko da a wa'adansa bai yi ba ba Allah ba ko ko wani yaji cewa akwai wanda yake iya gudanar da wannan duniya ta sarrafu yadda yake so ba Allah ba to wannan shirka ne ga Allah jalla wa ala a cikin rububiyyansa dan haka wajibi ne mutum ya yadda duk abin da ka gani na halittu to Allah madaukakin sarki shi ya halitta ka fara daga kanka ka kai ga iyayenka ka kai ga ƴaƴan da ka haifa da duk wanda kake iya tunawa kusa da kai da kuma duk abin da kake iya gani a sararin duniyar nan wajibi ne ka yadda wanda ya halitta Allah ne bai kuma nemi taimako a wajen kowa ba ba kuma a wajen kowa ya halitta ya koya ba a'a shine farau akan abin shi ya kirkira daga babu kuma shi ke ci gaba da gudanar da waɗannan ababe baki daya wajibi ne sai ka yarda arziki ba wanda isi azurta in ba Allah ba duk yadda mutum kake ganin ya tara dukiya ko akwai dama a hannunsa duk yadda kake da kusanci da shi ko kake da iko da shi dole ka yadda bai sai azurta ka ba wanda ya sai azurta kawai shine Allah jalla wa ala dan haka dabaran ka ba zai azurta ka ba haka rashin dabaran ka ba zai talauta ka ba mai azurtawan kawai shine Allah jalla wa ala dan haka ba wani boka ba wani malami ba wani aljani ba wani waliyi ba wani koma wane ne shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal duk matsayi da mala'ika yake da shi da duk matsayin da wani annabi da Allah ya aiko yake da shi bai isa azurta ba ballantana kuma wani wanda bai kai su ba wajibi ne mutum ya tabbatar cewa wanda yake rayarwa kawai shi ne Allah ba wani kuma wanda ya isa rayar wanda ba shi ba duk wanda ba shi ba shi ma raya shi ake yi kuma lokacin da Allah ya ga daman kashe shi zai kashe shi don haka mai rayarwa kawai shi ne Allah jalla wa'ala sannan ba wanda ya isa kaddara wa mutum cuta wata matsala ta same shi in ba Allah jalla wa ala ba ba wanda ya isa wannan Allah madaukakin sarki shine kadai abbar kamar yadda kuma shine kadai annafi shine mai iya shafan bawa da cutuwa kamar yadda kuma shi kadai shine wanda yake sai amfanar da bawa jalla wa ala nau'i na biyu shine tauhidi na allantaka ta Allah madaukakin sarki da bauta ma'anar wannan tauhidi shine ta Allah jalla wa ala da ibada da kuma barin bautan dukkanin wani wanda ba shi ba shine kada mutum ya kuskura ya bauta ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba dan haka kada mutum yayi sallah don wani kada wani ya kira wani kada wani yayi yanka don wani hakanan ba a yin aikin haji don wani ba a yin umara don wani ba a sadaka don wani waɗannan dukkaninsu ayyuk ibadu ne wanda ana yin su ne kawai don Allah don haka don Allah kaɗai ake yi kuma a wajen shi ne ana yin waɗannan ibada ne don neman yardan Allah ɗin jalla wa'ala wannan tauhidi shi ne tauhidin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi a ƙarƙashi a kan wannan tauhidi Allah maɗaukakin sarki saukar da littafan da ya saukar tun daga farkon duniya har zuwa na ƙarshe shi ne alƙur'ani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanna mutum ba sai dan su bauta mu to waɗannan su ne nau'ika na ayyuka na bauta din kada ka bauta ma kowa sai Allah dan haka sallah da muka taru a yanzu muke shirin zamu yi ta to wannan sallah ya zamo da ka yi ta don Allah ne ba dan a ce kana yi ba ba don ganin idan wani ba ba don ka burge wani ba ba don neman kusanci da wani ba ba don neman komai a wajen kowa ba sallah ana yin ta ne wa Allah shi kadai ba a bukatan tunanin kowa ko tunanin komai kawai ka yi ta don Allah ibada ce da Allah ya farlanta maka ya halice ka don in ka zo duniya ka yi daga cikin manufar halittanka abinda Allah ya tsara yake so ka aikata to wannan sallah tana ciki da haka abinda ya kawo ka duniya daga ciki akwai sallah da haka karka yi ta da nufin komai in ba neman yardan Allah jalla wa ala ba wanda wannan yin sallah a wannan yanayin shike sa mutum ya samu nutsuwa a cikin sallah da haka tarar da nutsuwa a zuciyarsa kamar da akwai nutsuwa a cikin gabobinsa domin ya san yana gaban wanda ya halice shi ne kuma dama ya halice shi don wannan aikin hakanan ba a kiran kowa sai Allah kiran wani ba Allah ba akan wata damuwa musamman wanda ba zai ji muryanka lokacin da kake kiransa ba wannan shirka ne yana daga cikin ababen da suka yadu a cikin al'ummar mu a yau shine kiran wani Allah shirka tunda ana ganin an yaki shirka yanzu da bid'a ake bata yanzu an dawo ake fada yanzu an dawo da shirkan da bid'an sun watsa a cikin al'umma watsuwan da ya wuce duk yadda ake tsammani zaka ga mutum kana masa ganin ahlus sunna yana abokantaka da ahlus sunna yana zuwa masallacin ahlus sunna amma ko status ya saka a wayansa sai kaga ya saka waka wanda yake dauke da waɗansu kalmomi na shirka a ciki shi wannan abun yana burge shi zai sa ringintun a wayansa zai saka waka wanda yake akwai shirka a ciki zai kunna wani abu yana ji zaka ji waƙe-waƙe irin na yan bid'a da bid'an su kai su da shirka idan wani alheri ya same shi hanyar da zai bi wai dan kar wannan alherin wannan ni'iman ta kubuce masa sai kaga ya ba hanya irin ta mushrikai Allah yi wa mutum ni'iman wani abu ko wajen sana'a ko mahalli ko abin hawa ko wani abu mai kama da haka sai kaga yana bin matsibbata wai a zo a kafe masa wajen sana'ansa saboda a masa tsari daga guban mahasada daga masihirta daga kaza daga kaza daga kaza kuma yana kirarin shi ahlus sunna ne yana da awan shi musulmi ne amma ya warware musuluncinsa da aikin shirka da aka ga yara ‘ya'yan ahalus sunna suna bibiyan ‘yan bid'a da suke waƙe-waƙen shirka suna kashe kuɗi a ciki kuma suna fita ana yi tare da su wannan yake nuna mana hatsarin da al'ummanmu take fuskanta yaranmu matasa bayan dattawa wasu daga cikin dattawa da yawansu sun zama mashirkai sun yi imani da bokaye neman aurensu ta'ammuli da boka sana'o'insu ta'ammuli da boka in ba su da lafiya neman gidan boka komai nasu gidan boka ya matsa ba sai ka ji ana yawon neman turaruka iri daban-daban na kiran aljanu ana neman turare iri kaza wani malami ne ya ce a nemo za a yi aiki wani irin aiki wani irin aiki da haka shirka ya yawaita da yawa da ya zamo har mu ahalus sunnan inkarin abin da kyaman abin da kuma nuna kishin addini akan abin da ya karanci ya zamo yan bid'an da suke shirkan suke boyewa yanzu ba sa tsoron bayyanawa da ake ta magana akan wani malami a Zariya mai kisan ta malmatu wannan abin haka yake tuntuni amma da suna ganin ƙarfi da da'awa na sunna da fada da bid'a da yaƙan shirka yayi ƙarfi da haka suna jin kunyan bayyanawa amma tunda da yawa ahlus sunna su ma sun biye musu wanda suke da awansu ahlus sunna ne sun zama ƴan bid'a ba sa kyamatanta sun zama mushrikai suna zuwa wuraren su dan neman biyan bukata su musu addu'a su musu kaza su yi musu kaza sai zama yanzu to ba sa kyaman su bayyana haka yake fitowa ya bayyana kuma littafan nasu ne ba ƙazafi ba ne ba ƙarya yake faɗa ba haka abin yake a aƙidarsu haka aka samu wani shi ma ya ɗebi tawagan jama'a sun tafi kabarin wani waliyi wani shehi yana koka damuwa wai halin da najeriya take ci na tsadan mai ta hana zumunta ya hana kaza ya hana kaza da haka shehu mun kawo kuka zuwa gare ka kai kaza kai kaza arnanci tsantsan arnanci tsantsan arnanci mai latin ita ce wannan kiran wani wanda ba Allah ba to wannan wanda suka bayyana ne Allah kaɗai ya san adadin waɗanda muke tare da su muke sallah sahu ɗaya wanda suke irin wannan nau'ikan shirka da bid'a da haka ba wanda ake kira in ba Allah jalla wa ala ba za ka faɗi ka kirayi Allah musiba ya tunkaro ka ka kirayi Allah duk halin da kake ciki ka kirayi Allah Allah madaukakin sarki shine kadai wanda yake amsa kiran mabukaci idan ya kira shi amma yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah Allah yace waye ya isa ya amsa kiran wanda yake cikin bukata cikin damuwa in ya kiraye shi waye yake yaye wani mummunan abu in ya shafi bawa ko ya shafi al'umma waye yake sanya ku mamaya a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki sai ya ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta ne tare da Allah bi ma'ana duk wanda yadda akwai wanda zai ɗayan waɗancan abubuwan ba Allah ba kenan ya yadda shi ma abin bauta ne bayan Allah da haka ba wanda ake kira sai Allah ba wanda ake yin yanka domin sa sai Allah duk wanda zaka je da matsala na rashin lafiya ko wata damuwa kana bukatan ya taimake ka da addu'a ko rashin lafiya kana bukatan ya baka magani sai ya maka sharadin sai an kawo dabba sai an yanka wannan mushriki ne ba a yin yanka sai don Allah Manzon sallama ya ce Allah ya la'anci duk wanda ya yanka domin wani Allah Allah ya la'ance shi ba a yin aikin haji sai don Allah ba a yin umara sai don Allah ba a yin sadaka sai don neman kusanci zuwa ga Allah da haka waɗannan ababe gaba ɗaya ana yin su ne don neman fuskar Allah wannan kuma shine tauhidi tsantsan tauhidin da Allah ya aiko annabawa da shi nau'i na uku shine tauhidi na al-asma'u was sifat kadaituwar Allah madaukakin sarki da sunayensa da sifofinsa ma'ana shine lallai mu tabbatar wa Allah maɗaukakin sarki abin da ya tabbatar wa kansa na sifofi da sunaye ko ko abin da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar masa da shi na sunoni da sifa na sunoni na sunaye da sifofi ba tare da mutum ya karkatar ba ba tare da ya kore ba yadda abin ya zo haka za ka fassara shi a lokacin da kake fassara wata kalma ta sifa na Allah jalla wa ala kana fassara ta ba tare da misaltawa ko kamantawa ba Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin alkur'ani mai girma cewa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi yadda take nan haka zaka faɗa Allah ya daidaita akan al'arshi ba tare da ka kamanta ga daidaitan ba ba tare da ka misalta ba min ghairi takyifin wala tamthil dan haka yadda da haka wajibi ne dole ka yadda ka gaskata amma laifi ne ka sifanta yaya daidaita Allah madaukakin sarki da yake magana akan abin da ya faru tsakanin annabi Adam da Iblis da aka umarce shi yi sujjada wa annabi Adam ya ƙi yin sujjada Allah madaukakin sarki ya ce da shi ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadai astakbarta am kunta min al-alim yace kai Iblis mai ya hana ka kai sujjada ma wanda na halitta da hannaye na shin girman kai kai ko ko kai kana jin kana cikin waɗansu madaukaka ne na musamman da haka Allah maɗaukakin sarki da nassin aya ya tabbatar kenan yana da hannu to dole ka fassara cewa Allah yana da hannu ba za ka ce iko ko ƙudura ko kaza ba bal sai ka fada cikin mu'attila masu kore sifofin Allah ko ka fada cikin masu aqida na ko na karkatarwa dole ka bar abin a yadda kalman take haka zaka fassara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa babu wani bawa cikin bayin Allah face zuciyarsa tana nan ne baina usbu'aini min asabi'ir rahman a tsakanin yatsu daga cikin yatsun Allah ne rahama yana jujjuya ta yadda yaso yace da aka kuroki Allah mai jujjuya zakata ya tabbatar da zukatanku akan addininsa a wani addu'an kuma yace ku roƙa ya tabbatar da zukatanku akan yi masa da'a da haka manzon sallama ya tabbatar daga cikin sifar Allah yana da yatsu dole ka fassara hadisin a yadda manzon Allah ya faɗi shi amma min ghairi takyifin wala tamfir karka kamanta karka misalta haka zaka zo kan abin ka karanta ka wuce shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tabbatar da ya ambaci waɗansu sifofi nasa kuma ya ba da dama manzansa zai bayyana mana waɗansu sifofin sai ce amma mu sani fa laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah mai ji ne mai gani ne dan haka wajibi ne mu tabbatar wa Allah madaukakin sarki da sunayensa kamar yadda ya faɗi a cikin wata aya cikin suratul a'raf Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukakin sarki yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha idan wata bukata ta taso muku wata damuwa ta taso wani matsala ya zo tsoro ko neman nasara to ku kiraye shi da sunayensa ku kiraye shi da sunayensa wani zai zalunce ka ka tuna akwai sunayen Allah da suke nuna cikin iko da ƙarfi da rinjaye na Allah maɗaukakin sarki nemo su kirayi Allah da su ka masa kirari ka kai kukanka na wancan da yake so zalunce ka ga abin mamaki kana fama da tsananin tsoro akwai sunayen Allah wanda suke daukan ma'anan aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali binciko su kirayi Allah da su ka masa kirari ka roki Allah aminci da kwanciyar hankali kaga abun mamaki talauci ya maka tsanani kuncin rayuwa suna cikin sunayen Allah madaukakin sarki akwai sunayen da suke daukan ma'anan yalwa da azurtawa da kwaranyowa ta ko ta ina binciko su cikin alkur'ani da ingantattun hadisai yi wa Allah kirari da su ka roƙi Allah maɗaukakin sarkin arziki ka ga abin mamaki haka abin yake da haka Allah ta'ala ya ce walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau fada ohu biha in za ku kirayi Allah ku yi tawassuli da waɗannan sunaye ku kiraye shi da su don neman biyan bukatunku a wajen Allah subhanahu wata'ala amma ku kyale waɗanda suke fanɗarewa cikin sunayen Allah suke karkatarwa su goge wasu su ce duka bai da waɗansu sunaye sai guda kaza ko bai da sifofi sai guda kaza ku rabu da su ku watsar da su Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan da masu kore sunaye ko sifofin da ya tabbatar wa kansa da masu karkatar da sunaye ko sifofin da ya tabbatar wa kansa ko annabinsa ya tabbatar masa Allah ya ce ku kyale su sai zauna ma kanu ya amalu za a musu sakamakon abin da suka aikata Allah ya tabbatar da abu sun karyata Allah ya bayyana su sun karkatar Allah ya ce ku kyale su za su ga sakamakon abin da za a musu na abin da suka aikata ya ku bayin Allah hakanan za mu sifanta Allah subhanahu wata'ala da abin da ya sifanta kansa hakanan kuma za mu sifanta shi da abin da annabinsa ya sifanta shi da da shi cewa shi din nan mai ilimi ne mai jinkai ne mai ji ne mai gani ne mai sauraro ne yana gani sannan kuma masani ne kuma shi mai rahama ne kamar yadda yana fushi yana bayarwa yana hanawa yana kaskantarwa kuma yana daukakawa duk waɗannan sifofi ne na Allah madaukakin sarki duka yana aiwatar da su a cikin bayinsa ya ku bayin Allah hakika malamai sun bayyana cewa lallai mabudi ki na gidan aljanna ita ce kalmar nan ta tauhidi ta kadaita Allah jalla wa ala ta tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah hakika manzon Allah wanda tsaya da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi a cikin hadisi cewa mafi samun rabauta da cetonsa a ranar alkiyama su ne mutanen da suka faɗi la ilaha illallah kuma sun faɗa hakan da ikhlasi a zuciya duk wanda ya kalmar ya furta kalmar la ilaha illallah kalmar nan ta tauhidi ya furta ta tsakaninsa da Allah da ikhlasi a cikin zuciyarsa to wannan in ya mutu shine ya shiga cikin waɗanda suka cancanci manzon Allah sallama ya cece su da haka duk wani wakan da zaka je kana yi ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni in baka faɗi la ilaha illallah khalisan min qalbik ba manzon Allah ba ruwan shi da kai ba ruwansa da kai bai ma san kana yi ba duk yaban da zaka yi wa manzon Allah sallama duk kirarin da zaka yi masa idan baka faɗi la ilaha illallah da ikhlasi ba wallahi ba za ta maka amfanin komai ba ba abin da za ta maka shi yasa ya faɗi a wannan hadisi yace as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda kake in kana so din to ya faɗa maka in kana son soyayyanka da shi ta yi maka amfani to daga ciki sai ka faɗi la ilaha illallah da ikhlasi da haka duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai kudurta ma'ananta yana mai aiki da abin da take kunshe da shi a dunkule yana mai tsarkin imani da gujewa shirka a cikin ayyukansa na da'a yana gujewa riya baya neman lada a wajen Allah da neman burge mutane a cikin ayyukan da yake na da'a to wannan shine yake cin riban la ilaha illallah kuma shine ya bata haƙƙinta saboda haka ma abota ilimi suka bayyana cewa lallai furta kawai kalmar la ilaha illallah anna mujarradin nutqi bi kalimati tauhid la yakfi kawai mutun ya furta la ilaha illallah kadai bata shiga zuci tayi ta bata taso daga zuciyarsa ba babu itikadinta babu tasirinta a cikin ayyukansa da gabansa to wannan bai isar masa ba wajibi ne sai ya zama ya hada ta tare da itikadi cikakken itikadi cikakken kuduri a zuciyarsa sannan kuma sai yayi mata linzami tare da fahimtar ma'ananta ya ma fahimci menene la ilaha illallah ai mushrikai lokacin da manzon sallama ya kira su zuwa ga la ilaha illallah da yake su yana fada suka gano me ake nufi da ita da haka sai suka yi wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in ka ce musu la ilaha illallah sai su yi girman kai saboda su sun fahimci in har mutum ya faɗi la ilaha illallah to faɗi ajiye komai a gefe yanzu ya sallama al'amarinsa kawai sai yadda Allah ya tsara masa shi zai amma a yau ne za ka ga mutumin da aka haife shi wanda ya haife shi musulmi ne ya taso a cikin musulmai amma shi bai ma san me ake nufi da la ilaha illallah ba ya mai da ita abun waka a baki zuciyarsa ba ta haka ito komai balle ayyukansa da gabobinsa su tasiri su bayyana sai ya zamo kenan kamar yadda malam usaimin rahmatullahi alaihi yake faɗi akwai da yawa daga cikin mutanen da suke da'awan su musulmi ne amma mushrikan larabawa sun fi su fahimtar menene la ilaha illallah sun fi su fahimtanta ba su shiga musuluncin ba amma su sun gano me la ilaha illallah amma wanda aka haife shi a musulunci yake iddia'in shi musulmi ne wani ya shekara saba'in a cikin musulunci amma bai san me ake nufi da la ilaha illallah ba yana yin ta yana shirka yana yin ta yayi da boka yana yin ta yana kaza yana fadin ta yana kaza da haka malamai suka ce to ba ta wadatarwa sai an gwamata da waɗannan ababe su ne abinda suke tabbatar da cewa lalle ashe mutum ya fahimce ta sannan kuma sai mutum ya haɗo a rukunanta gaba ɗaya da sharuɗanta to nan ne take isar masa da haka la ilaha illallah kalma ce mai girma dukkanin mutumin da ya faɗe ta ya mutu a kanta wannan ya shiga aljanna wannan kalma ba faɗinta da harshe ne kawai ba tana da ma'anoninta tana da sharuɗanta da abin da take hukuntawa da haka wannan kalma ta la ilaha illallah ma'ananta shine babu wani abin bauta bisa ka cancanta da gaskiya sai Allah sharuɗanta kuwa tana da sharuɗa guda bakwai ɗaya daga cikin malamai shine hafizul hakami rahimahullahu ta'ala ya waƙe su a cikin baiti guda biyu yake cewa sharuɗan la ilaha illallah ga su guda bakwai na farko akwai al'ilm wajibi ne ka san menene ita ka san ma'ananta ka santa sani na haƙiƙa menene la ilaha illallah menene bayanan da take kunshi da shi wannan ilimin shine al-munafi lil jahl shi zai kore maka jahilta domin inda da yawa musulman mu a yau sun san me ake nufi da la ilaha illallah billahi al-azim abubuwa da yawa da suke ba za su aikata ba ba su san ma'ananta ba jahilci yayi yawa wadewa daga cikin musulmanmu na menene ake nufi da la ilaha illallah da haka suke hadawa tare da shirka kuma suna da awansu la ilaha suna nan wai akan la ilaha illallah to ka san ka samu ilimin ta sannan ka samu yaqini al yaqin al munafi lil shakk sai ka samu in ka san ma'anantan to kuma sai ka samu yaqini akan yadda ma'anan nan yake hakan take abu na uku al qabul a samu karba ka karɓi abin da take ɗauke da shi na saƙo cikakken karɓa wanda wannan karɓan shi zai sa ba za ka maida wani abu da take ɗauke da shi ba sai ka karɓe ta ɗari bisa ɗari yanzu inda a ce akwai karɓan wannan ma'ana ta la'ilaha illallahu a cikin al'ummar musulmi ba yadda za a yi suna hukunci da littafin da ba na Allah ba abu na hudu shine sai an samu miƙa wuya jawuwa zuwa ga abin da take kira zuwa gare shi malai ce to ka fahimci abin da nake faɗa maka abu na biyar shine gaskiya a samu gaskatawa abu na shida shine ikhlasi ya zamo ka faɗe shi da tsarkin niyya abu na bakwai na ƙarshe shine almuhabba ya zamo akwai tsananin soyayyen da kake yi wa Allah madaukakin sarki a cikin zuciyarka waɗannan su ne ki su ne ‘ya'yan haƙwara guda bakwai mabuɗi na la'ilaha illallah kenan yadda aka ce wannan kalma ita ce mabuɗin aljanna to matsawar kana so ta buɗe maka aljannan ka shiga to sai ka fahimci waɗannan ababe guda bakwai tare da ita sannan kuma ka tsayu a kansu to wannan shi ne wanda la'ilaha illallah za ta yi masa cikakken amfani abinda ko take hukuntawa shine ya zanto mutum ya ba da rukunan musuluncin nan yadda suke yanzu lokaci ake na zakka da yawa mutanenmu sun sanya shakka a aikace ta fuskan hidiman abin da ya shafi wajibcin zakka mutum na da dukiya na kuɗi sai ya yi da barbaru ya ɗanyi wani rabo don kar a ce baya zakka amma ba zai tsaya ya tantance dukiyarsa tsakaninsa da Allah ya cire kasan da Allah ya ce a cire ya ba wa masu haƙi a ciki ba wani kuma sai ya bayar a yadda amfanin zai dawo kansa dabbobi kazalika wani ma shi bai ɗauka akwai zakka a cikin dabbobi ba haka amfanin gona na amfanin gona ya ana ta ƙaro dabara wai ya kaji mutum ya ce maka malam to na yi noma na samu buhu tara da rabi ta kai zakka kenan saboda ana taba mutane fatawa na ƙarya ana ɓatar da su ana sa suna hana hakkin Allah wai a ce sai amfanin gona kai buhu goma waye ya faɗa maka a ina ya gani a wani littafi ba buhu goma bane nisabin zakka na amfanin gona ba buhu goma bane sa'i 300 shi yake kaiwa zakka sa'i ɗaya uku kowane sa'i ɗaya yana kusan mudu ɗaya da rabi da haka in kai lissafi zai baka mudu 400 ne da 50 ko wani abu mai kama da haka idan amfanin gonanka da ka noma ya kai adadin wannan zakka ta hau kai amma da yawa mutane wani sai ta kai buhu goma wani kuma da zai samu buhu ɗari da ɗaya ko buhu ɗari da mudu goma sha biyar to buhu ɗarin ne yake lissafin zakkansa shi mudu goma sha biyar ɗin baya cikin lissafin zakkansa abinda ka samu shi za ka raba kashi goma kashi tara naka kashi tara na Allah ne ka bayar mu wanda Allah ya ce a basu kuma ka bayar ran da ka yi girbin gonanka ran da ka gyara amfanin gonanka ka tattala shi to ranar za ka cire wa'atu haƙahu yau mahasadi ku ba da haƙƙin abin da kuka noma a ranar da kuka yi girbi wani sai ya ce ajiye in damuwa ta ɗaibe shi sai ya kuma ya sayarwa yaranta abinda ka noma shi zaka bayar wani wani yana da bukatan kuɗi ya sayar da amfanin gonan nan gaba zai siya ya bayar wanda zaka siyo shi ka noma shi Allah ya baka abinda ka noma shi a cikin wannan abin gonan kan shi a cikin sa zaka cire ka bayar wani yana ganin ya noma masara hybrid sai ya je siyo warwara bashi ko ya je siyo Syria kai ya je ita dai ba da zakka saboda shi yana son wannan kare ta bata ko kuma ta bashi buhu 100 daidai baya so ya mata gibi da haka sai dai wayya sai wani ya bayar bawan Allah ba haka Allah ya ce ka bada zakka ba abin da ka noma ya baka ya tsiro daga ƙasa ka samu na gonanka a ciki ne zaka cire ka bayar kuma da gonan da ya zamo gefe ruwa ya sha tayi masaran tayi ja ko amfanin gonan bai bada da ya kyau sosai ba gefe yayi kyau to in ka taci cirewa haka zaka yi mis da wancan da wannan ka dauka ka bayar ba a ce sai ka zabi wanda tafi kyau ka bayar ba kuma ba za ka dauki mummunan ka bayar ba a'a sai ka cire yawan abin da wancan ta bayar wannan sai ka cire yadda kai kanka ka san baka yi san zuciya ba da za ka jinkirta ba da zakka gobara ta cinye maka amfanin gona a gida ko barayi su kwashe ana bin ka bashin wannan zakkan har abada sai ka biya da haka ka bayar yadda Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ka cire ka bayar ba naka bane hakki ne na Allah ka cire ka bayar ga wanda Allah madaukakin sarki yace yace a basu dan haka abinda take hukuntawa shine mutum ya zamo yana bada rukunan musuluncin nan yadda suke kai sallah yadda Allah yake bukatar ayi masa sallah kai azumi yadda Allah yake bukatar ayi masa azumi kai zakka yadda Allah yake bukatar ayi zakka kai haji yadda Allah ta'ala yake bukatar ayi haji sannan ka furta kalmar shahada da ikhlasi Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul Muhammad yace fa alam annahu la ilaha illallah ka sani lallai babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbik ka nemi gafaran zunubanka walil mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mata Allah madaukakin sarki ya san duk inda kuke jujjuyawa da kuma makomar ku bangare na biyu shine ma'anan shedawa lallai annabi Muhammad manzon Allah ne wajibi ne kai itikadi kai itirafi kuma ka tabbatar har zuciyanka ka kuma furta da harshenka cewa lallai annabi Muhammad manzan Allah ne da gaske abin da ya zo da shi kawai shine addini duk abin da ba shi ya zo da shi ba ba addini ba komai yadda kake ganin kensa da tsarinsa da kwalliyar da aka yi masa sunansa ba addini ba babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yake faɗi dangane da me ake nufi da shahadatu annabi Muhammadur Rasulullah yace ma'anan wannan kalma shine ka yi masa da'a cikin duk abin da ya umarni ka gaskata shi cikin abin da ya bada labari ka nisanci abin da ya yi hani akai ya tsawatar sannan karka bauta wa Allah da komai sai da abin da manzo Allah sallama ya shar'an ya zo da shi na shari'a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala shi kuma yake faɗin cewa abinda wannan kalma ta shaidawa lalle Annabi Muhammad manzon Allah ne abinda take hukuntawa shine ka gaskata manzancinsa cikin abin da ya ba da labari sannan kuma ya zamo ayyukanka da al'amuranka su dace da abin da ya umarni da shi sannan kuma ka nisanci duk abin da ya hani akan ya tsawatar kada ka kuskura ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki sai da abin da ya shar'anta Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul azab Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina bai dacewa ga wani mumini namiji ko mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari ya zamo mutun yana cewa wai shi mai imani ne tana cewa ita mai imani ne amma kuma suna da zaɓin kansu wannan bai yiwa ga mai imani Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah da manzansa wannan ya bata bata mabayyaniya in aka ce bata mabayyaniya to bata ne na barin musulunci da haka ba a saba wa Allah da manzansa akan abin da suka yi umarni da shi abin da suka yi umarni da shi dole a gaskata kuma dole a dole a yadda da shi a kuma bi shi a wani wajen Allah ta'ala ya ce wa ma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da wannan manzo ya zo muku da shi ku karbe shi ku yi riko da shi abin da ya muku hani akai ku hanu wattaqullaha innallaha shadidul iqab ku kiyayi Allah madaukakin sarki domin lalle Allah madaukakin sarki yana da tsananin ukuba ga wanda ya saba masa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهم عوزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولاة امورنا لرضاك واعينهم على طاعتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ جنودنا وحمي حدودنا وثغورنا يا رب العالمين واحفظ رجال أمننا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في شهداء اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو ارتهل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل- واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله